أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan yammaci yau sha bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan biyu 2022 Gregorian calendar a wannan mace za mu ci gaba da karatunmu na hadisi mai albarka a cikin littafi mai suna muktasar sayil bukhari wanda aka fi saninsa da attajere da tsare li a hadis jami'i sahi a satin da ya gabata allah ya kaddara ba mu samu mun yi karatu ba amma yau insha Allah za mu ci gaba a wancan karatunmu na ƙarshe mun tsaya inda hadisi na 194 ko inda aka magana cewa an kira an ta da ikamar sallah an daidaita sahu kowa ya daidaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito za a yi sallah bayan ya tsaya a masallaci sai ya tuno cewa ba shi da alwala ya ce mutane su jira shi ya tafi ya je ya sake alwala tukunna sannan ya dawo to yau za mu tashi sabon babu insha Allah babu manik ta sala uriyanan wahadahu fil khalwa wannan babi zai mana magana akan hukuncin wanda ya yi wanka ba tare da komai a jikinsa ba ya tobe kayan jikinsa gaba daya sai ya yi wanka amma fa filkalwati ake bance ba idan mutane ba haka ya halatta ko kuma bai halatta ba hadisi na farko daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat banu isra'ila yaktasiluna uratan ya kasance ɗabi'ai yan bani isra'ila idan sun zo za su yi wanka sarara suke abinsu kedan yana nufin kama a bakin kogi tunda yin a gida ne kai a cikin bandaki kai kai ɗaya ba wanda zai san me yake faruwa to amma su kuma da yace yaktasiluna kaga jam'i ne kenan sukan taru gayyar su guda gungun su guda su zo su taru a guri a bakin kogi kowa ya tobe haihuwar uwarsa su je su yi wankan su su yi facakan su su tafi ya nuna kamar wannan ɗabi'a ce wato kenan tunda yace yaktasiluna ya zo ala siyagal istimrari aikinsu ne yau da kullum sun saba yi kuma yanzu rubatuhum ba ila ba'din sashen suna kallon sace kowa yana kallon dan uwansa kowa zai yi tsirara yadda haifuwar uwarsa take yadda uwarsa ta haife shi sannan kuma zai yi wankansa kowa yana kallon wasu agunsu wannan abin nan al'ada ce wadda take ba wata matsala ba wato kidan a gare su kai wannan kuma zai ko yanzu haka zaka samu haka suke idan suka je bakin teku ko bakin abin da ga su gayyo su guda dukansu kusan duk tsirara suke wa kana musa alayhi salatu wassalamu yaktasilu wahdahu to haka annabi musa alayhi salatu wassalam in zai wanka shi yakan yi wanka shi shi kadai din sane idan bukatar ta kawo shi bakin kogi zai yi wanka yakan yi shi shi kadai din sane kuma sai ya koma gefe sai ya koma gefe ga jama'a sun zo suna ta wankan su shi kuma sai tafi can wani guri daban inda babu kowa sai ya wankansa sai ya dawo tafi abin dinsa kaga kenan akwai ruhi na addini a cikin lamarinsa sannan kuma akwai kunya a cikin lamarinsa sannan kuma akwai jin cewa matsala ta addini don mutane ba sa yi nima ba zan ce ba ruwana ba zai koma ya gefe je kayansa faƙalu sai suka ce wallahi ma yamna'u musa an yaktasila ma'ana illa annahu adarun na mun rantsa da Allah ba abin da yasa Musa ba zai zo duka yin wanka tare da maface yana da kaba yana da ƙaba shi yasa kawai irin ƙaba wanda ta kan sa ɗan mare na mutum ya zama manya-manya ɗin nan to saboda haka wannan shine dalili wannan shine dalili kaga yanzu nan sun bude kofar zato kenan kaga a cikin ɗabi'un 'yan bani isra'ila kullum akwai kwashinin akwai zato za su yi zaton abu kaza su kuma iya gina hukunci wato kenan a kansa zai iya zama daidai zai iya zama ba daidai ba ko ba kwana nan ce bilge da yana ba da mutane hakuri ba cewa maganin da suka kawo na corona har ya fi corona ma cutarwa ba ya zo yana ba da hanzari ba to ka gani ba za ha ba marratan yaktasil sadaka sai aka samu wata rana annabi musa alaihi salatu wasalam ya tafi zai yi wanka ba da sabahu ala hajarin ya tobe kayansa sai ya dora akan wato kenan wani dutse sai ya dora akan dutse fa farra al hajaru bi thawbihi kawai sai wannan dutsen sai ya gudu da tufarsa kawai dutse sai ya tsere a guje ya gama wankansa ya zo zo da kayansa ya saka ya zo kusa da dutse dutse ya sai ya fice a guje wato kenan tare da kayansa fa kharaja Musa annabi Musa ya fito alaihi salatu wassalam fi ithrihi ya bi bayan dutse a guje ya bi bayan dutse a guje ya kula yana cewa saubi ya hajar yana cewa to dutse tuma na fa kana guduwa da da rigata da wanduna sutura ta tana kanka kana gudu yana bin sa yana fada yana bin sa yana fada yana bin sa yana a guje me yasa Musa alaihi salatu wassalam ya bi shi a guje saboda to in ya fito ya gudu da sutura shi mai zai saka kuma ya zai tafi gida kaga ba zai ji daɗi a abin nan ba kuma sai tun da dutse yana da ƙarfin ya gudu to ko zai ji magana da ka yake gaya masa ka sani ka tafi da sutura ta ka tsaya saboda haka hatta nazarat hatta nazarat banu isra'ila ila musa kuma dutse idan neman rikici da ya tashi gudu maimakon ya wani guri sai yau kan yan bani isra'ila shi kuma yana kokari ya kama shi kar ya isa har sai da zai wuce ta gurinsu yan bani isra'ila suka kalli annabi musa a asalin halittarsa magalu sai suka ce wallahi ma bi musa min ba'sin wallahi musa shi bayi da wani laifi tare da shi duk abin da muke faɗa na ashe duk ƙarya ne ashe duk abin nan ne saboda ba shi da wani abin nan saboda wa aka da saubahu bayan ya tabbatar ya wuce ya tabbatar yan bani isra'ila sun ganshi a inda baya son su ganshi sai ya tsaya musa alayhi salatu wasalam sai zo sai dauki tufansa fa dafika bil hajari darban saboda sai ya dinga dukan wannan dutse din ya daki dutsen ya daki dutsen fa kala abu huraira abu hurara Allah madaukakin sarki da ya yadda da shi cewa wallahi innahu lanadabun bil hajari wallahi wannan ladabtarwa ne wa dusin wasu malamai suka ce lanadabun ai asarun wa inda ya da kan duk inda ya dake shi da bulala to sai ya lotsa alamar kwanciyar bulalar wannan asar din lotsawa shine nadab din amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa a'a nadab yana nufin wato kenan al'adab ai ya ladabtar da shi ne ko tara ka yadda ke shi sittata aw sab'atu darban bil hajar sai da masa bulala shidda ko kuma mai bulala bakwai shakkar rawi dutse ya sha bulala guda shidda ko kuma bulala wato kenan guda bakwai kaga malam shahidin ma'anan shi ne annabi musa alaihi salatu wassalamu ya yi wanka babu sutura a jikinsa ya tobe gaba ɗaya jikinsa ya shiga kogi ya yi wanka gani da haka malamai suke cewa idan mutum a keɓance ne to zai iya tobewa suturansa ya shiga ya yi wanka ya fito ko da wani ya hange shi daga nesa ba laifi wasu malamai suka ce a'a akwai laifi idan ya har za a gan shi akwai laifi to amma dai wannan hadisi din zai zama hujjan halaccin wannan ma dama dai ya keɓance gefen lokacin da ya keɓance gefe ya je wankan nan shi ya aikatar da abin da yake da iko a kansa ko yau sannan guduwan da dutse ya yi da suturarsa wani kuma ya fi ƙarfinsa don haka wani kuma na ubangiji ne haka ubangiji Allah ba da kukin sarki ba zai kama shi da abin da shi ne zai iya shi kuma Musa alaihi salatu wasalam wato kenan ba zai iya ba sannan kuma har yanzu na karantar da mu halaccin a ga al'aurar mutum idan bukata ta taso kawai misali magani ya zama dole sai an kalli al'aurar mutum a magance masa matsalarsa zai iya halatta yanzu ai musa alayhi salatu wasallam yan bani isra'ila sun jefe shi da bakar magana ne ko wanda wannan bakar magana kuma za ta iya taba mutuncinsa Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna musu ita don ya magance masa wannan matsalar ko isa psychological depression yawwa shi ma kuma cuta ce don yana iya haukatar da mutum in kwakwalwanka ta zama a cikin damuwa yawa za ka iya hauka sadaka ya halatta a wajen magani za a iya abin adin mutum kuma ci wannan? yana mai damu yadda fahimta a cikin wannan hadisin yana nuna mace yan bani isra'ila yanzu musa alaihi salatu wasalam da zai yi a matsayinsa na annabinsu manzansu kuma in zai yi wanka yakan tafi gefe ya tobe wankansa a natse ya tashi tafi ba tare da wani ya gan shi ba amma su kuma sai su zo su taru su yi wankan tsirara kowa yana kallon kowa menene nasaban su da su da shi kenan
bambancin addini eh yanzu shi addini
eh shi mai ya nuna shi mai addini ne wannan ɗaya kenan sannan ya nuna mai kuma du abinda suke aikatawa haramun ne tunda ba zai kauce ma abu wanda yake halal ba sannan ya nuna kuma su me ba shi da iko kuma na ya hana su saboda da yana da iko na ɗin ya hana su su wasu koyi sai ya shiru ya tafi ya je a nan sannan kuma har yanzu yana nuna cewa akwai me kiyaye mutunci yana nuna kiyaye mutunci ta nuna kiyaye mutunci har yanzu kuma yana nuna yana nuna kunya har yanzu kuma yana nuna su masu saba annabawa ne ko usatun kanu usatun lil anbiya su masu saba wa annabawa ne tunda ga yanda annabin su yake su kuma suna yin directly opposite ka gani sannan ya nuna mana cewa dutse tun da zai iya tafiya to zai iya karban hukunci wanda shi sa Musa alaihi salatu wasallam masa bulala ya zana ya zana wannan wato kenan dutse din wallahu ta'ala alam wa anhu radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ayyuba ko ayyubu yattasul uryanan ga maka adabi ayyuba alaihi salatu wasallam yana wanka amma wankan da yake nan shi ma tsirara yake wankansa amma shi wani ba a bakin kogi ba ne ko a cikin gidansa ne a cikin gidansa ne fakarra alaihi jaradu min, min, min zahabin kawai sai ya ga fara ta zinari ta fado masa sai wata ma ta fado sai wata ma ta fado sai wata ma fada ala ayyubu ya tafi fi saubihi abinda zai nuna mana kenan ja'ala ai ya dinga ɗiba yana zuba a cutarsa ya dinga wanka yake yi sai ga zinari ya fado ya bar zinari ya fado ba zai bar zinari ya fado ba zai bar zinari ya bai lalace ba ko in ya fado ya dauka ya saka in ya dauko sai ya dauka ya zuba yana ta zubawa ya baje riga yana ta tarawa yana ta tarawa yana ta tarawa yana ta tarawa ka ga nuna ba ɗaya bane kenan mana da rabu sai ubangijinsa ya kira shi ce a a ya ayubu ya ka ayubu alam akun aganetuka amma tara ashe ban wadatar da kai wadatuwar da ya kai ka wadatu ga barin abin da kake gani ba wani abin da ka gani dana aina baka arzikin da ya kai ka wadatu wato kenan ga barinsa daga cikin tarihohin tarihohin da muke ji ruwayoyi da muke ji cewa annabi ayyuba alayhi salatu wasallam annabi ne mai kudi yana da kudi da yawa yana da dukiya sai Allah mara kudin zai ai na baka abin da ya kamata a ce ka gamsu ka wadatu ba haka bane fa qala bala sai yace eh haka ne sai yace eh haka ne yace ai haka ne wa izzatika yace na rantsa da buwayarka Allah haka ne ka bani abin da ya kamata ce ya wadatar da ni ga wannan walakin sai dai lagina li an barakatika ban isa na zama na wadatu gabarin albarkarka ba sai ya jingina albarkar da Allah madaukakin albarkarwa Allah madaukakin sarki inda baka taba ganin ayi ruwan sama na zinari ba yau ga zinari yana faduwa kamar girman fara zinari dan haka ma ya yake eh ballantana girman fara mai yawa fara ma irin da irin da kwalwan nan suna ta zubowa suna ta zubowa ba ɗaya ba ba biyu ba abin nan ba saboda haka sai ce ya Allah haka ne tabbas ka ka bani abin da ya kamata ce na gamsu da wannan amma fa in dai ba albarka daga gare ka ne to hakika Allah madaukakin sarki ba zan abin nan ba ba zan zama na gamsu gabanin ta ba ba za ta ishe ni ba kenan da'iman ni mabukaci ne a gare kamar yana fasara mana ayan da take nuna cewa ya ayyuhan nas in antumul fuqara ila Allah ko yawa ya ku mutane ku mabukaci ne zuwa mabukata ne zuwa ga Allah da aka ayyuba alayhi salatu wasallam mabukaci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi yana tabbata mana halaccin wanka sirara amma a gida ko yauwa amma in a jeji ne to mutum ya keɓe gefe ya keɓe gefe imamu shafi'i allah maɗaukakin sarki yadda da shi yana yaro matashi haka ya zo gurin mutane suna wanka irin wannan suna su ma a hammam ne kowa yana shiga yana ta wankansa budin budin budin budin kowa da lalashi sai keɓe gefe sai tafi can sai ya je shi sai ya wankansa ko kuma ya nemi dan bante dan kyalle ya daure kunkuminsa sannan sai wankansa ya wankansa bayan ya gama cikin dare sai mafarki a cikin mafarkin wani mai kira sai ya kira shi ce ya shafi'i saboda ka raya sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kada ɗayan ku ya wanka la yattasalanna ahadukum bil hammami illa wa huwa mutazirun kada ɗayan ku ya wanka a ban ɗaki hammam shine general bathroom kamar na yan secondary school din nan wanda anybody can have access to it ba na cikin gida kai kai ba kar mutum ya haka face sai ya daura kwarjalle ya rufe al'aurarsa su to wannan da ka girmama din nan ubangiji Allah madaukakin sarki ya gode maka ya yabe ka sannan ya maka albarka zai sanya ka kuma limamin da za a yi koyi da shi har duniya ta nade in ka yi a mafarki saboda haka sai ya zama Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da wannan har kwanan gobe duniya gaba daya ta musulmi da masoya da makiya kullu za a ambaci sunansa kuma akan aikin alheri akan akan aikin alheri don haka yana nuna mana cewa in mutum zai yi a cikin irin wannan yana bukatar ya dan suturce kansa saboda wato kenan ladabi sannan yana karantar da mu ladabin magana ya ayuba ban gamsar da kai ga barin bukatar wannan abun ba ya ce eh haka ne ya ubangiji har ma na yi rantsuwa da buwayarka kaga ya ladabi bai muna sama bai bai kausa magana ba saboda kyautata magana takan sa mutum ya ja abin da yake bukata na aikin alkhairi ko yawwa sarki ya wuce ya samu tsoho yana yana yana tsoho dan shekara 80 yana shuka dabino ta kai wannan tsoho ka cika abin yaushe zaka shuka dabino yanzu dabino ya girma ya yaya sannan ka zo ka ce albarkarsa kake ta wani hankoran ka yace a ranka ya dade wanda nake cin ni na shuka ne ina ce wa su ne suka shuka ni ma na zo nake ci ni ma zan shuka ya ji daɗi zai da dinari dubu ya bashi sai ce to kaga dabino na ya'ya sarki zake dariya ya karo masa dubu daya dinari dubu guda ya ce masa kai wannan damina mai albarka shekara a shekara sau biyu yake yaya kyautata magana yakan ka kawo alkhairi da yawa yakan sa mutum ya samu abin da ba zai samu ba in aku wajen kausasa magana ne wannan kenan sannan kuma yana nuna mana cewa neman dukiya abu ne mai alkhairi saboda nan kaga ya ce masa ba da wadata an barakatika ko lagina li ko an barakatika ba isa na wadatu gabarin albarkarka ba ai barakatika me yake nufi nan mahaluka da haka dukiya abu ne mai albarka kuma dukiya mutum ya neme ta wanda aiki ne na alkhairi aiki ne na alkhairi sai ibn musayyib Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama kaga na farko tabi'i ne kuma ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin na ita tare ne shi kuma babban malami ne kullum yana karantarwa da sauransu yana karatu yana karantarwa amma cewa yake yi babu alkhairi ga wanda baya neman wannan dukiyar kullum yana zana majalisinsa ba yana karantarwa yana kuma yankarjin mutane su je su nema su je su nema saboda karatun nasa da yake yin kansa da hikima ya yi dukiya ya bayar wani yake masa kasuwanci sadaka shi ma yana zaune a gurin ma yana neman dukiya kuma yana karantarwa zaga wannan ya bashi dama yace mutum ya nemi ba alkhairi ga mutumin da baya neman dukiyar da zai kare mutuncinsa da ita ya biya bukatarsa ya kame kansa ga barin neman abu a hannun shugabanni a gaban shugabanni don haka zai ci zai sha har kuma zai yi alkhairi da ita sannan kuma bayya karban kyauta a gurin shugabanni don haka kullum majalisansa iyaka ra'ayinsa da fahimtar da Allah ya bashi a addini musulunci ita ce ba wanda zai ɗaure shi akan wannan saboda me ya ba wa kansa wadatar da za ta taimaka masa sannan iyaka ta san kuma ta ishe shi baya hankorin sai ya zama wani don haka shi sa sai ya ɗauki wannan ɗin albarka ce dukiya ashe albarka ce tunda dukiyar ta hana shi ta ba shi damar ya karatu dukiyar ta ba shi damar ya biya bukatunsa ba sai ya roka a gurin wani ba dukiya ta ba shi damar ya yi alheri a yan uwansa dukiya kuma ta hana shi kwaɗayi to amma duka wannan fa sai mun nemi dukiyar da hanyar halal shine babba wannan da yana cikin abubuwan da muke da karanci a kansa saboda ka sai zama na kan cewa dukiyar ko ta yaya ne ne sai mun neme ta ce muna magana da wani wani abokina yana limanci a masallacin gidan gwamna gidan gwamna yake cewa abin da yake ba shi mamaki ya ce yanzu ga dukiyar yadda ake samun ta ya ce amma kuma yanzu malaman ma yanzu gaba ɗaya lura shi ma kuma malami ne fa limami ne ma masallacin da yanzu ce musu da masallacin ma na juma'a duk da ma abin da yake ba shi ta kai ce shi ne gaba ɗaya yanzu malamai kowa so yake duniya zuwa ake neman ta a hakan din kowa yana kukan kuma dukiyar da ake abin ba mai kyau bace yet hankoron neman ta ta halar da haram don haka yana da kyau mu samu kyakkyawan darasi a cikin wannan hadisi da maganar darasin rayuwar sa'id bin musayyib maganar da yayi cewa babu alkhairi cikin wanda ba zai nema ba domin in ba ga nema ba za ta iya baka ko a cikin malaman namu kullum wanda suke sana'a sun dan fi kame kansu wa'yansu ba ruwansu da shugabannin ba ruwansu kuma da dukiyarsu kuma ta tsalle su kuma da zaka ga Allah madaukakin sarki ba su dama za su iya faɗan alkhairi duk iyaka wanda ya bayyana wato kenan a cikin harshen su wanda za su iya wallahu ta'ala a'lam babun tasattur fil ghusli inda nasi babun da yake magana akan wato kenan in mutum zai yi wanka a gurin mutane wato kenan ya suturce kansa kamar da muka magana wancan hadisi zai kice duk wanda zai wanka a cikin hammam shine public bathroom inda kowa yake ko kuma a bakin abin nan to wajibi ya suturce wato kenan kansa an karbo daga ummi hani binti abi talib radiyallahu anha qalat zahabtu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amal fatihi na je kai ziyara gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka ci makka da yaki shine amal fatihi kenan ko shekarar da aka ci makka da yaki wajattu ya tasil sai na same shi yana wanka wa fatimatu tasturuhu fatima ta suturce shi kenan kamar yana nuna ce basurun din bayi da bayi da kyaure ba shi da kyaure don haka fatima ta tsaya ta tare guri kaza kar kowa ya shiga har yaje wankansa wato kinan ya abin da wanda zai iya daukan wannan saraka faƙala sai yake cewa man hazihi bayan ya idar kenan wannan wace ce fakultu ana sai na ce masa ana ummi hani ni ce ummi hani ni ce ummi hani kenan yar gidan wa kenan yar gidan baffansa ko yawa yar gidan baffansa yawa yanzu muhalli shahidin mu anan shine fatima ta suturce shi yayi wanka a makka kenan sun zo aikin menene fatahu maka an zo an ci makka da yaki suna makka haka gidan da ya zauna a gidan yake wanka masu rumdinsu haka a buɗaɗɗe ne ta haka kuma akwai bukatan dole sai yayi wankan ta haka dole sai yayi amma zai sa Fatima ta ja ta tare guri kaza kar wani ya shigo ya ganshi har sai yayi wato kenan yayi gama da nuna hadisi har yanzu yana kara mana cewa in an yi tambaya wane ne wannan ka faɗi sunanka wace ce wannan manhaji ta ce ana ummi hani ni ce ummi hani ko ta wata rana an taba sallama ya ce wane ne ana zuni malik ya ce ana ya ce ni ne ya ce ana ana ni ne ni ne ya kamata in an kira ka ce ni ne wani da ya ce ni ne ana shi kenan magana ta abin ko yau ya fi fitarwa sarihan ya fi kwantar da hankali ka faɗi kanka kai wane ne da sunanka da aka sanka ko kuma da kinaya wadda aka fi saninka da ita sarkin kasuwa ne ko sarkin malamai ne ko kuma mai angowa ne ne da sauransu kaga wadda kinaya ce wadda aka sanka da ita ko headmaster wa ne da sauransu babu arkal jobin minane junubi wa anal muslima la yanjus babin da yake magana akan arakul junubi menene hukuncin gumin mai janaba idan mutum da janaba a jikinsa sai ya gumi gumin nasa na najasa ne ko ba najasa ba ne sannan da bayani cewa anal muslim la yajis lalle musulmi baya zama najasa mutum musulmi mutum musulmi baya zama wato kenan najasa wa anu mihani'in bint abi talibin radiyallahu anha qalat كم أبنني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب أبو هريرة الله يدد شيء كتشوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da shi a wani titi a cikin garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta nan Abu Hurairah ya biyo ta nan sai suka ci karo ya fito ta farkon titi shi kuma ya fito ta karshen titi ka kowa daga kowa ai alhali kuma a daidai wanda lokacin abu huraira akwai janaba a jikinsa bai yi wanka ba ƙala sai yake cewa fanka nastu minhu fa zahabtu faktasaltu sai na tokale a gare sai na tsare salak ko yawwa ko fan bakastu haka ne fanka nastu ko yawwa al-inkinas a wani ruwayan yakan zo da fankabastu nan kai ce fankanastu al'inkina shi ne wato kenan suɓulewa mutum ya ɓuya balagu ku sami bilhunnas aljawar alhunnas alhunnas allazi ya zahar wa ya tafi sai ɗan leku sai ɓuya sai ɗan leku sai ɓuya balagu ku sami bilhunnas ba ma sai na yi rantsuwa da wanda yake bayyana ya ɓuya ba tauraro da yake bayyana sai kuma ya buya a neme shi a rasa waswasil khannas yawwa min sharil waswasil khannas waswasin mai buya shaidan sai ya dan buto cikin zuciyar ka cusa maka wani abu in ya ga kai ta'awuzi ka ta'awuzi billahi sai haka ya buya da zaran ka gafala kuma baka zikiri sai ya fito cikin zuciyar ka ya shiga ya rika sa maka abubuwa yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza da zaran ka ka abina ka dawo zikiri ka dawo ka hanya hanya sai mu zama haka sai kuwe sai kaman babu shi a cikin zuciya alkhannas kenan ko to yace fanka nasu sai na subule haka sai na dan buya da ya ga baya kallo na fa zahabtu sai na tafi fa tasaltu sai na je sai na wanka sun maji ito sai na dawo masa kumuru sai na zo fa kala sai ya ce masa aina kunta ina ka tafi wangan ka ba kuma na ganka kuma sai na gama sake ganin ka ba kuma aina kunta ya aba huraira kiragar ya abu hurar kala sai yake cewa kuntu junuban ai wallahi lokacin da ka gani nan janaba ne a jikina bakaritu an ujali saka sai zama raina ba za ta so in zauna a majalisinka ina da janaba a jikina ba ba sai min daɗi ba shi yasa sai na gudu wa ana alaƙai da ɗaharati in zo in zauna a gurinka ko ba tsarki ne da ni ba ba tsarki ne da ni ba kazala sai ya ce subhanallahi innal mu'mina la yanjus ce subhanallahi ai mumini baya zama najasa ai mumini baya da abin da yasa ya faɗa masa wannan magana magana sa ta karshe ce wa ana ala ghairi daharatin bana cikin tsarki ya nuna kamsa kamar a cikin najasa yake sai ce masa subhanallah ai kai mumini ne mumini kuma baya zama wato kenan ah, najasa kaga na hadisi ya nuna mu zamu mutum zai iya janaba a jikinsa zai iya fita har waje zai iya yawo yaje ko ina ko ina ya dawo da sharadin ya san cewa akwai janaba a jikinsa ko yawwa ya san cewa kuma zai kiyaye haƙƙin da ya kamata a ce ya kiyaye ba zai yi sallah da wannan yanayin ba sai ya zo ya abin nan sannan yana nuna mana kuma kunya har yanzu tana daga cikin imani ya ji kunyan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda wani abu ko sannan yana nuna mana cewa idan mutum akwai janaba a jikinsa to shi ba najasa bane don ya taba ka babu matsala ko ko da yayi gumi gumin nasa ba matsala guminsa ba ba ba najasa bane ko yauwa innal mu'mina la yanjus sannan kuma akwai special consideration akan mumini kuma har yanzu yauwa akwai maganganu da suke nuna cewa mutum musulmi ai mutum dan adam ko inda yana da rai ko ba ko ba musulmi bane ba najasa bane duk da cewa akwai ayat da take nuna innamal mushrikuna najasun to ayar da take nuna namal mushriku na najasun akwai kaidin inda take aiki akwai inda ba ta aiki saboda yanzu misali mushriki sai yazo sai taba jikinka sai ka wanke gun da kai sallah ba ka gani saboda ka najasun din da take nufi kenan najasa ta zuciyarsa ko najasa kamar yadda in mutum yana da janaba a jikinsa ko yayi wanka akwai wannan janabar a jikinsa kenan najasa ce shar'iyya ba najasa ce ta zahiri ba ko yawo ba nisa ce ta zahiri ba sadaka amma sai nan sai ya ware wannan ayan ta ce ina wani mushriku na najisun wannan kuma addinin sai ce inal mu'min la yanjus sai ya bada special consideration akan mu'mini al mu'min la yanjus hayyan wala yamayit wallahu ta'ala a'lam ana yana nuna cewa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ladabi ko yau baya son ya zo ya zauna yana cikin wani yanayin da yake ga kaman ba ladabi bane saboda duk abin da suke yi in dai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kokarin su ga sun kiyaye ladabi sabanin wacce yan bani isra'il da suke ta hauka a gaban annabi musa alaihi salatu wasalam babul junubi yatawaddau thumma yanamu hukuncin mutumin da yake da janaba sannan sai ya yi alwala sannan sai ya kwanta ya ci gaba da baccinsa al'umar bin al-khattabi radiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ayarku da ahaduna wa huwa junubun sayyidina umar Allah madaukaki sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ai ay juzu ya halatta ayarku da ahaduna ɗayan mu ya zama ya kwanta alhali da janaba a cikinsa mutum ne da daddare janaba ta same shi kuma baya sha'awar yin wankan a lokacin ko babu halin yin wankan ko babu abin yin wankan ko kuma a'a akwai ma amma dai baya jin yin wankan a wannan lokacin saboda dalili irin nasa zai iya kwanta ya bacci a haka da janaba a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ya ce masa kwarai idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun in ɗayan ku ya alwala ya kwanta a basu ba matsala ya kwanta abinsa ya yi baccinsa babu wato kinan masana to iza dinan shardiya ce ko ba shardiya ba ce iza ta wadda a dukkan idan ɗayan ku ya yi alwala to ya kwanta sharadi ne sai ya yi alwala to me yake nuna ba sharadi ba ne na? me ya nuna fifikon nake son gano
mun yi ittifaki akan wannan yanzu abin da muke so mu fitar a wannan hadisi me ya nuna mana cewa izaɗin nan ba ta sharaɗi ba ne eh amma idan ya yi alwala ko ya ce na'am idan ta wadda a rubu eh idan ɗaya ku ya alala ya kwanta a gunsa ya to me yake nuna sharaɗin ta ita kanta alwala in za generally alwala kan ina ne take zama wajibi sallar ma kuma sai ta farilla haka ne duk alwalar da ba sallar farilla za a yi ita ba ta wajibi ce ba ta wajibi ce saboda haka rashin wajibcin alwalar shine nuna idza ba sharadi ba ne ko ba gaba yawwa tunda ba sallah zai yi ba shari'a bata dabe shi da tilasta sai ya alwala a wani lokacin ba amma in mutum ya zo zai sallan azhar ko la'asar ko mangariba sharadi ne sai ya sallah sai ya alwala don haka wani alwalar wajibi ce ko amma in zai sallan nafila sai alwala ya je wannan alwalar ba wajibi ba ce ko saboda sallar makanta wannan din ba ba wajibi ba ce saboda wankan kwanciyar da zai yi ma a wannan lokacin ba wajibi ba ce in ya gada ma zai yakin kwanciyarsa saboda alwala da ta zo dan dan dan kwanciya a bacin ita ma ba wajibi ba ce to haka idan ba ta zama ta sharadi ba wallahu alam na'am in baka dima ba za ka iya kwanta taimama kam dama ita tana tsaya a matsayin alwala ne ko eh za ka iya taimama in kai taimama in baka taimama ba za ka iya kwanci abin ka a to ina za ka hada kuma eh me zai hana wankan babu ruwa ne da bai yi wankan ba da janabar ya kwanta? Eh ai da wankan ma abin da ya zama wajibi a kansa yanzu shine wanka kuma ga ruwan wanka sai ya ce ba zai yi wankan ba alwala zai yi me ya hana alwala akwai damar yin wanka amma bai bata alwala zai me hana alwala me hana me hana wanka zan yi ganin nan sai yace zai alwala kuma dama ba alwala ce ta zama wajibi a kan wanka ba ba za ta zama ɗauke wanka ba amma sai aka ce za ya sace ya je kawai ya kwanta ai duk dai kawai manufan alwalar shine a ɗan fara shi da ubangijinsa ya zama kullum yana tare da abin da yake ganin cewa ibada yake idan ku haka ne taimama za ta tsaya madadinta za ta tsaya madadinta da ya taimaman nan zuciyarsa za ta ji cewa he is a bit pure ya dan yi wani abu na tsarki ya dan yi wani abu na ibada haka ne yau kuma waccan alwalar da ya ma ba zai sallah da ita ba wannan taimama kuma ba zai sallah da ita ba yau amma dai an samu wata rabita ko sila da ta ɗauki zuciyarsa ta daɗa miƙa ta zuwa gurin ubangiji Allah maɗaukakin sarki yawa wa inna mal umuru bil maqasidi yawa manufar da mutum yayi aikin ko ana la'akari da ita yayi ne don ya samu content mai zuciyarsa cewa ya daɗa damfara kusa da ubangiji Allah maɗaukakin sarki na da alwalar ma rashin yin ta ba zunubi bane wankan ma rashin yin ta ba zunubi bane a lokacin eh wankan kansa ai duk magana akan wanka ne tunda yana da janaba to sai yake wanka a wannan lokacin ba shi ma ba zunubi bane balle kuma alwala balle kuma wato kenan taimama inda wankan zai zama wajibi a gare shi sai lokacin da yake bukatar yin sallah kuma sallar ta farilla na'am
ko kuma saboda wani dalili za ta zaune?
zabi ne kenan ko kuma dalili ne zai sa a yi ta zabi yana nufin yana da damar yi alwalar sai ya ke yin ta sai ya ce ba ko kuma ya kamata ya wanka kuma zai iya yin wanka sannan kuma ga babu abin alwalar da zai yi saboda haka bari ya ce mamacin da ba zai samu damar yin alwala ba ko kuma kawai ga komai da komai da komai da komai yanzu duwa maganar da muke nan babu abin da ya nuna babu ruwan wanka babu kuma abin da ya nuna babu damar yin wanka amma sai ce zai iya kwanciya a kansa shi baya son wankan ne a yar kuda a haduna ba wa junubun ɗayan mu yana da janaba zai iya kwanciya bai nuna cewa babu ruwan yin wankan ba haka masa eh haka ne idan yana da alwala idan yayi alwala sai ya kwanciyar sa ko yawwa so sai muka kokari mu bayani cewa iza din ba ta sharadi bane yawwa saboda haka kaman dai ya zo a babin ƙara ɗan farashi da ubangiji ne da aka sai alwala alwala ba ta masa sallah ba ba za ta masa komai ba ko malamin fiƙi suka ce kaman fara ko yawwa ba za ta yi suka ba yawwa to saboda haka a madadin sa bai samu ba babu dalilin da sa ba zai taimama ba in bai samu wannan ba sai zikiri duk dai ya samu dai ya zama zuciyarsa dai kalbuhu muta'allika billahi subhanahu wa ta'ala billahi khaliqihi wallahu a'lam إنما الأمور بالمقاصد يوا مشكوا باب إذا التقى الكتانان babin da yake magana akan idan kubino guda biyu ɗaya taba ɗaya an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa bayna shu'abiha al-arba'i idan annabi sassa ce idan ya tsaguna tsakanin fuka-fukanta guda hudu sun majahadaha sannan ya wahal da ita faƙad wajaba lugusulu hakika wanka ya zama wajibi wanka ya zama wajibi ai ma'anansa takadirinsa shine an zala an lam yanzil ko ya inzali ko bai inzali ba kenan in kubuno ya taba kubuno to wanka ya waje ba idza jawazal kitanu kitanan fakar wajabal gusulu duk lokacin da kubuno ya taba kubuno to shikenan wanka ya zama wajibi ba sharadi ne sai an yi inzali ba na kubuno kubuno kubuno hausa ne yi kaciya in kaciya ta taba kaciya ko yau kinaya ce ta mutum ya sadu da iyalinsa iza jawo zalkitanu kitanan ai abin da yake ba kaga ai haidin din yace izalta kal kitanani ko idan ku buno biyu suka daba juna akwai hadisin da yake cewa iza iza iza iza iza jawo zalkitanu kitanan in ku buno ta ba ku buno shikenan kwakwalwa jaba in kaciya ta taba kaciya kaciyar namiji ta taba kaciyar mace ai namiji da mace duk ana musu kaciya ko kaciyar wannan ta taba kaciyar wannan shikenan shine nan sai kawo shi saboda musulunci a cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana karantar da mu wato kenan kunya maimakon a faɗi abin kai tsaye sai ce idan kaciya guda biyu sai babun izaltaka al menene kitana ne dan kaciya guda biyu suka daba kitanun wa kitanun kai ce kaciya guda biyu kaga kinaya ce na al'auran namiji da al'auran mace ko nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fitar da shi a cikin siga ta kunya idza jalasa baina shu'abihal arba'i idan ya tsuguna tsakanin fuka-fukanta guda hudu mana wannan kafar ta da wannan kafar ta da wannan hannunta da wannan hannunta kaga dai an dai suturta ko yace kuma summa jahadaha sannan ya wahal da ita a cikin wannan yanayin ita wa matar tasa kuma to shikenan faqar wajabal ghusl wa ka riga za wajibi yawa takadirin sa shine anzala aw lam yanzil ko ya fitar da inzali ko bai fitar da inzali ba kuma ana ko mai ko mani ya sauka ko mani bai sauka ba shikenan magana ta mutu wanka ya zama wato kenan wajibi ko yau sau da kai malaman fikiyo suka ce daga cin abin da ke kawo janaba shi ne mai mujibul kashafati yawa da burujul mani kaga sun warware shi kashi biyu daban-daban burujul mani kaga ba he lalle da mujibul kashafati ba mujibul kashafati kuma ba sai lalle da kurujul mani ba saboda ko kowanne daga cikinsu yana fitar da yana wajabta watakin wanka akan mutum wallahu ta'ala ala ta mun gama da wannan littafi ko kitabul haidi mun shiga littafin da yake magana akan haila babun kaifa kana bada'ul haidi babun da yake magana akan ya farkon haila yake an aisha ta radiyallahu anha qalat kharajna la nara illa al-hajja falamma kuntu bi sarifa hittu فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فستي قلت نعم wato dan Aisha Allah da ita take cewa mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan daga Madina kenan ko za su tafi la nara illa hajja ai la nuridu illa hajja ba mu nufin komai sai aikin haji sun fita daga madina za su tafi aikin haji nufin su za su tafi aikin haji fala ma kuntu bi sarifa lokacin da muka zo wato kenan sarifa sarifa sunan wani wani guri ne ko yawa sunan wani ana tafiya ana tafiya ana tafiya akan je ai ai me ake kiransa a sauka a guri a huta a yi gaba a sauka a guri tunda tafiya daga madina zuwa maka kaga akwai kilomita kai 500 yawa zango zango yawa shike ne an je zango to sun zauna a wani zango da ake kiransa sarifa tana zama a gudun sai haila ya zo mata farakala alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sai sai sai shigo cikin kemata wa ana abiki sai sami ina ta zinduma kuka ina ta zinduma kuka ina ta zinduma kuka fa khala ma laki ita a me matsalan ki me damuwan ki me faru me ya same ki ana 50 ko jini ne ya zo miki saboda ya karanta situation ya ga kuntu na mutunci masa eh haka ne eh haka ne qala sai yace mata inna hadha amrun katabahu Allah ta'ala ala banati adam menene na daga hankali la Allah wannan yana nuni cewa bata taba yi ba sai a wannan lokacin bata taba yi ba sai a wannan lokacin yarinya bata san kan abu abu ya zo mata dole zai iya daga mata hankali babu manya a kusanta daga ita sai mijinta sai jama'ar masu tafiya aikin hajji kaga tafiya aikin hajji ko ba tafiya ne wanda za a yi tanadin ko wani tsumma ko wani abu ba abu ya fito mata wa za ta je ta yi complain man ta batta kusa wasu babobin ta basa kusa la Allah sai ga hankalin ta abin ta zanna ta fara zinduma ko kai su ga ta me ya faru kashi kashi kashi kashi a to wannan kuma wani matsala ne me ne a cikin wannan babu babu wani abu a cikin wannan inna hadha amrun katabahu Allah ta'ala ala banati adam wannan falamari ne wanda Allah ya riga ya wajabta shi akan ƴaƴan adam mata duk yar gidan annabi adam in dai mace ce to za ta yi wannan to da ka karki ku daga hankali ki ba wani matsala ko waje mace da kika gani tana yin wannan abin faqdi ma yaqdi al-hajj to da ka dai ki je duk abin da mai aikin hajji yake yi to ke ma za ki yi gaira Allah ta dafi bil baiti sai dai kawai ba za ki dawafi a dakin Allah madaukakin sarki ba ba za ki dawafi ba kala sai ta ce wa daha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqari annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan shekaran da ya tashi yin layya yayi layya a matansa amma abin da yanka saniya ne saniya yanka a wannan lokacin Allah ka ba mu saniya mu ma mu yanka iyalan wannan hadisi yana karanta da mabuwa da yawa daga ciki yana nuna mana cewa ya halatta mutum zai je aikin hajji da iyalinsa ko tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ya tafi da iyalinsa kuma hakan ma ya fi saboda wasu dalilai wasu hidimomi dole da Allah madaukakin sarki ya halicci mace da namiji ya hada su su tare su tafi tare dole akwai wasu ayyukan da mace ne za ta yi wa namiji kamar yadda akwai wasu ayyukan da namiji shine zai yi wa mace kowanne akwai nasa wato kenan role idan aka hada biyun ya fi wato kenan abin nan sai dai inda ba uwa za a iya yin uwar ɗaki sannan ya nuna cewa kamar yadda muka faɗa la'alla ba ta taɓa yi ba sai a wannan halin saboda ka shi yasa ta damu sannan kuma yana karantar da mu cewa a matsayinka na shugaba ko babba duk lokacin da na ƙasa da kai ya shiga damuwa to kai ba tunanin hanyar da aka sassauta mata me ya faru ga shiga zaka zaci a to wani matsala ne a wani abu ne wanda Allah riga rubuta shi a kowace daga cikin ƴaƴan annaba ne kowace mata na yi mace mace mata na yi dan me zaki daga hankalinki ya kwanta mata da hankali ko ba kwanta mata hankali ba sannan tsagi na gaba tsagi na gaba wanda kuma shi sai na iya shine dalilin da yasa ta yi kukan ba wai bata sa bata saba bane la Allah sai yake ce mata sai yake ce mata me faqdi ma yaqdil hajj duk abin da mai aikin hajji zai yi ki yi la'alla tana tunanin cewa tun da haila ta zo to ita wannan hajjin ban da ita so daga haushin ba za ta samu ladan ladan aikin hajji ba to yanzu mun fito za a tafi aikin haji yanzu kowa je aikin haji ni na cikin wani yanayi kenan ba zan yi aikin haji ba kenan yanzu duk ladan da ake samu aikin haji ba zan samu ba sai haka sai ta fashe da kwaya sai mata a'a nan kuma ta inda ya kwantar mata da hankali sai ya ce mata ne faqdi ma yaqdil hajju kowane aiki da mai aikin haji ya ke maki ke maki na aikin haji kenan ko gaira Allah ta tsifi bil bati illa iyaka dai karka je da aikin Allah kice zaki da wafi saboda ka idan wancan ne dalilin ta bata taba yi bane sai ce mata ta kwantar da hankalinta wannan lamari ne wanda kowa daga cikin ƴaƴan Adamu mata an dora mata shi in wancan ne dalilin to ga ga ga ga ansan sa yadda zai kwantar mata da hankali idan kuma tunaninta shine ba za ta yi aikin hajji ba na wannan shekarar kenan kuma shi hajji sai ba'i to gashi ya ba sassauta mata ya ce mata duk abin da mai aikin hajji yake ba ruwan ki je ki kawai ke da kyau karki dawafi ne sai da kika tsarki sai ki kike dawafin ki kaga nan ma ya kwantar mata da hankali saboda haka kenan kaga a matsayin ka na shugaba kullum zaka rika fitar da mutane alternatives ka karanci nazarin tunanin mutum akan damuwansa ka bashi alternatives da yawa ta yadda in wannan ne ma gashi kama da shi in ma ka ta yi kaza ne yawwa so sai ka fitar da alternatives masu yawa gwargwadon yadda akalla sai ya samu wanda zai dauka ya kwantar masa da hankali a cikin wannan sannan wanda ya nuna mana cewa kenan mace in tana haila za ta dawa fi aikin aikin hajji ba ko ba za ta shiga masallaci ta yi dawa fi ba za ta koma gefe idan da Allah madaukakin sarki ya bata dama shi kenan sai ta je ta yi dawa finta kafin a taso dai wala Allah dai za ta yi dawa ko yawwa wannan kenan sannan ya nuna mana halaccin yin layya da saniya ya nuna mana halaccin yin layya da saniya kuma yanzu fadinsa da yake cewa fadinsa da yake cewa wadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqari kenan ɗaya yanka musu ko kuma da yawa eh ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma matansa layya a wannan shekaran da saniya saniya kwaya daya to idan ɗaya ne ya halatta mata da yawa ko mutane da yawa za a yi musu layya da abu ɗaya kenan haka ne yawa idan kuma zai iya ɗaukan cewar ba guda ɗaya ba ne ma'ana a wannan shekarar da shanu aka yi kenan saboda kowa ya yanka mata saboda in matanka kowa da ka iya yanka mata ka yanka mata wani ya halatta in da ka tara sa guri ɗaya duka ya halatta duka kowane hadisin zai iya nufin wannan wallahu ta'ala ala hadaya ai na mai aikin hajji ne matansa kuma ta ce matan nasa kuma ba lalle ne da kowace ta tafo ba ta yi suna gida yauwa ta man kaji an ce layya to na aina wanda bai je aikin hajji ba ne ko da ita wannan nana aisha ta tafo ta yi akwai wata tunda matan suna da yawa ko yauwa kuma ta ce ba ta ce a ni ba ta ta ce a matansa yauwa sauraka mafi a rinjayen tunani shine cewa matansa na gida ya musu layya a wannan shekarun da shani wallahu ta'ala babu gusul al-haidi ra'as zawjiha wa tarjilihi babin da yake magana cewa ya halatta mace da take haila ta wanke kan mijinta kan mijinta ta masa wanka ko ta wanke masa ta gyara masa gashin kansa ta tsaife masa ta tsaife masa ta tsaife masa ya halatta ko bai halatta ba shine wannan babi zai karanta da mu wa anha wannan riwaya daga nana Aisha ta Allah da ita kala take cewa kuntu urajjilu ra's rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun na kasance ina tattajewa kan annabi sallallahu alaihi wasallam in gyara masa alhali ina cikin haila a wata riwaya take cewa wa fil masjidi shi yana cikin masallaci yidni laha ra'sahu sai ya bi kuma ta kan nasa ta window wai ya fi hujjarta ita kuma tana cikin ɗakin ta wato rajuluhu sai ta tsatsefe masa ta gyaggyara masa kan wahiya haizin alhali tana cikin haila kenan kenan tsakanin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗakin na na Aisha window ne kawai haka ne yawa yana cikin masallaci amma me yasa bai koma gida ba akwai ruwayo da suke nuna cewa yana itikafi to to da ba itikafi ba zai yana yana cikin gida a cikin gidan da kuma kaga babu wani abin nan saboda haka ya halatta mace ta gyara kan mijinta tattaje masa ta masa komai da komai ko da tana da haila kenan a haila akwai iyaka haddin ma'amalar da ya dakatar tsakanin mace da namiji ina tsallake iyaka wannan sauran duka babu wani wato kenan matsala wallahu ta'ala a'lam me zai hana me zai hana eh malamani o eh walwado mu nan al'adar mu ne ta ba mu fawa sosai har ta mai da irin wani abubuwan suka zama impossible ko yawon zama suka zama impossible amma su wa'insu wa'inda ba mu ba inda namiji da macen suke zama kusan abu guda daya ba kowa yana ga kowa komi masu da wani abu na gani da idona a cikin airport na dubai mutum ya ɗauko matarsa a turoli yana tura ta tir sai da ya kai ta bakin hamma ya tsaya ta fita ta taka da kafa ta ta shiga cikin banɗakin ta biya bukatun ta ta hau turolin ya kuma turo ta ya dawo da ita ta maza bayan dowa sani abin da na gani na gan shi dattijo ne kuma yadda nake masa kiyasi zai kai shekara tamanin zai kai shi ma kansa a dunkushe yake ta bi shi tsufa ta bi shi tsufa aka sai yawanci yawanci su mutuna suna auren mace kusan wanda suke kushe shekaru da daya shekaru daya da ita eh haka ne kana dan shekara 30 zaka ga mace shekara 30 haka za ku tafi don haka dole za ta riga ta tsufa gani to saboda haka sun suna irin abin sun dauki abin abin amma mu kowa kullum soja ne kai tsatsu tsawa eh kar yau in ba haka ba za a rera ga to saboda haka ba ga abin da zai hana wannan ba babu qira'atul rajuli fi hajar imra'atihi wa hiya ha'idun babu da yake magana ya halatta mutum ya karanta alkur'ani a ɗakin matarsa alhali matar tana haila kuma tana ɗakin har yanzu na ruwaya na aisha radiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yattaki'u fi hajari haka ne yattaki'u haka ne fi hajari wa ana ha'idun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jingina a kan cinyata hajaru anan na cinya sun ma ya kara alkur'ana kuma yana karatunsa na alkur'ani yana karatunsa wa na alkur'ani a ɗakin yake yana kwance cinyata shi ne filonsa kuma wani bai hana shi karatun alkur'ani ba ko wani bai hana shi karatun alkur'ani ba wa ana ha'idun ko kuma a lokacin ina cikin haila yana kan yayi fulo da shinyanta kuma lokacin tana cikin haila kuma wannan bai hana shi karatun alkur'ani ba yana karatunsa daidai inda yake so ya gyara tilawarsa ko inda yake so ya karanta ya dauki wa'azin da zai dauka ko gargadin da zai ko inda zai yana rihasal na inda zai ja a sallah in an ya fito ko kuma normal karatunsa na alkur'ani yana yi yana cin ya gaji dan adam ko Allah ya dawa kansa zai subu'i ya karanta in subu'in farko kaga ya kunshi bakara ali imrana da nisa'i ko to ya karanta bakara ya karanta ali imrana la Allah ya gaji ta dan juya yake shingida kuma ya ci gaba da kayansa kuma ita ne kafanta ita ce ne filosa babu wani matsala cikin wannan kaga wannan yana nuna cewa mu'amala da mace lokacin da take haila babu wani abin nan iyaka haddin da shari'a ta hana iyaka wannan haddin shine kawai wato ke wanda yake hana ne babu man samman nisa'a ko nifasa haidan na lokaci yayi iyaka hadisi da ne babin da yake magana akan hukuncin kiran nifasi haila nifasi a ce masa haila an ce nifasi me ake nufi jinin haihuwa ko jinin haihuwa haila fa jinin al'ada to za a iya kiran wani da sunan wani a cikin su an ummi salma radiyallahu anha qalat bainama ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam tajatan fi khamisatin iz hittu fansalaltu fa akhadtu siyaba haidati فقال أنا فستي قلت نعم فدعاني فاتجعت فاتجعت معه في ماذا؟ في الخميلة wannan ruwaya daga nana ummi salma allah maɗaukakin sarki da da ita ta ce wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama muttaja'atun fi kamisatin ina kwance a cikin wata sutura tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai haila ta zo min ko mukaddara kamar suna kwance a cikin bargo sai sutura ta zo ta fansalaltu sai na zari jikina sulak sai na fita ba kastu sai ya ba haidati sai na je na ɗauko suturar da in haila ta zo min nake sakawa yake kunga sun san riga abin yana da yana faruwa any time ko ko ba sallama yake yi ba ballatana a ce za a yi shi mafi yawan lokaci saboda ka sai ta dauko rusiyar zubar da take sa wannan to goyin bai wannan shi kuma daga ganin sai ya ce mata ana fisti jini ne ya zo miki kaga sai amfani da kalmar nifasi alhali kuma haila ne kamar yadda a baya hadisin na na aisha yace masa me yasa miki kike kuka yace ana fisti kin nifasi ne ya zo miki alhali kuma a haila ne ake nufi kenan ko kenan za a iya inta abinda imam bukari yake so za a interchange sunayen jinin haila za a iya kiransa jinin haila za a iya kiransa kuma jinin nifasi kultu na amsa nace masa eh haka ne kaga kenan ta yi muwafaka da shi akan cewa haila za a iya kiranta da sunan nifasi kada ani sai ce mata zo bismillah fata jatu sannan zo sai na ci gaba da kwanciya ta ma abu tare da shi fi me fil kamila a cikin wato kenan wannan bargon ko kuma abin da suke wato kenan kwanci tare kenan baya kyamanta saboda wannan abun ya zo ya same ta ko kenan kaga yana nuna cewa ya halarci ya halatta mutum zai iya kwanciya da iyalinsa ko da tana haila ko jinin haifuwa madama ta sa wannan sutura da zai tare mata wannan abu ko la'aka haddin da shari'a ta hana shi a iyaka nan aka riga aka saya sauran mu'amala zai ci gaba da mu'amala da ita zai kwanciya tare da ita sauran su sannan ya nuna ladabinta a lokacin da wannan matsala ta tashi ta je ta gyaggyara jikin ta gwargwadon yadda ba za ta zama masa wato kenan matsala ba kula da kai kenan ko yawwa ya nuna cewa ita tana da kula da kanta ta yadda ba za ta zama wata kina a bar kyama a gare shi ba to insha Allah za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sai samu aiki da shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka gane da mu kuskuren kama mu yi aikata assalamu alaikum